ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya kara haɗa mu a daidai wannan rana na lahadi a uku ga watan rabi'ul awwal rabi'ul thani a 1946 wanda ya daina shida ga watan oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin mukaddima da malam mai risada mukaddima da malam yake bice domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa in ba mata ba muna gaban da malam ya kulla mana ce da'a ga shugabannin musulmai tun daga wato shugabanni ta fuskar siyasa da kuma shugabanni ta fuskan malanta insha Allah a wannan gaban za mu tashi mu ci gaba malai ce wa ta'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wa tibau salaf salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfar lahum wa tarku al mira'i wal jidal fi din wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna malai ce da da'a ga shugabannin musulmai na daga wato shugabanninsu ta bangaren jagoranci na siyasa da kuma shugabanninsu ta fuskan malanta ta fuskan fatawa da kuma yada ilimi da kuma wata ba'u salafin sali da kuma bin wato magabata na gari wakti hau azari da kuma bin sawayensu sau da kafa wani istighfaru lahum da kuma yi waɗannan manyan malamai istighfari a duka neman magabatanmu na gari ana musu ubangiji ya yashe musu in sahabi ne a ce Allah ya kara ya dada su Allah ya wato ya tada musu da wato tahoma shi mai kyan gaske su ma malamai da wanda suka bi su da kyautatawa da a musu wannan addu'a da wa tarkul mira'i wal jidali fi dini kuma a daina yin musu mara amfani a daina yin jayayya mara amfani a addini wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna kuma daga cikin abin da ahlus sunna suka yi rike a matsayin aqida su shine suna barin abinda ba su kagawa suka kaga a cikin addinin Allah wannan shine karshen abinda malam ya ya tige da wannan mukaddima din muna dai nan magana wa qa'atu da immatul muslimin min ulati umurihim wa ulama'i muna magana kan malamai mun kawo sufofin wasu sufofi da ake gane malamai wanda idan kaga duk wanda kaga ya cika waɗannan sufofi ko kuma ya samu kaso mai yawa cikin waɗannan sufofi to su ne irin irin waɗannan malaman da ya kamata ka musu biyayya kuma idan ka bi su za ka tsira saboda malami na Allah yayin da aka yi masa biyayya to wannan biyayya za ta cige da kai zuwa ga biyayya ga Allah ta'ala da manzon shi saboda shi dama ba wai zai matsa maka sai ka bi shi a matsayin shi a matsayin shi na shugaba ba a'a zai daga nuna maka daga inda yake cirowa zai dinga hada ka da dalili daga Qur'ani da Sunna da kuma manganu na magabata za a kuma yana yi ma wato manya-manyan bayan Allah wato ladabi wanda suka rigaye shi a hidima ga wannan addini muna nan akan wato sufa na malamai ta biyar da ake magana ya kamata a samu malami wanda yake ya cancanta a yi mishi da'a a rika wato ya zama imam jagora ma al'umma a samu malami wanda yake yana da girman tawakkali ga ubangiji malami wanda yake yana wato nesa nesa ta sai da ilimin shi a saboda wani dan farashi dan kankani da zai iya samu a duniya mun kawo maganan abin da zannuci yake rikita daga Abu Hanifa daga Abdullahi ibn al-Harith az-Zubaydi a saboda haka anan kaga shine abinda wato al'ajubi yake fada yace yashabul mu'mina bi ilmin malami baya zuwa haka ko la ta akalu bil qur'an malami ba shine wanda yake zuwa haka ko wanda Allah ya bashi qur'ani yaje yana neman ubangiji ya bashi da wannan da saboda qur'anin ba a ko da haka malamin malami ya zo yana zama ana yana kace da qur'ani ana biyan shi to ba wai kudin qur'anin ake biyan shi ba eh ba wai ana wannan lokacin nashi da kuka zo kuka tsaye da shi da wani abu zai yi za ku shi kuke biyan shi ba wai kudin qur'ani ba kuma bai halatta yaje a ya koma yana wato sai da wannan qur'ani na shi saboda a bashi wasu abubuwa ba wannan bai halitta ba la ta'akalu bil qur'an wala yuhibbu an tuqda lahu bihi alhawais shi kuma malami na addini ba shine wanda yake son a biya mashi bukatu saboda qur'ani hadda qur'ani da yi ba in ya zo sai ya dinga shela shela ma mutane cewa fa ni da arama wani ko ni da malam wani ya ba ta biya mun bukata ta kaza bai kamata ba wannan ba baya cikin malamai na gari malanta ta gari wala yas'a ila abna'il muluki baya kuma yin gaggawa zuwa ga yaran sarakuna ko yaran yan siyasa wala ya jalisu bil aghniya baya zuwa saboda kawai ya sama hanyar shiga wajen wato mawadata da je na sai da wannan qur'anin ko sunan da Allah ta'ala ya bashi a liyukri mu saboda su karrama shi malamin Allah baya yin wannan wataƙila a daidai irin wannan zamani za a ga ana samun labarai a ce malam wani yana kaza ko mai wa'azi wani mai wa'azi wani duk wannan ka kinda ga cikin kurakuransa amma malamin da Allah ba sa yin wannan sai dai idan kai ne kake fasarawa a matsayin ya sai da ya sai da wato qur'anin sa amma shi ba sayarwa ba amma kawai ka je wato ka zama kana tafiya su wani kai kuma baka da abin da kake contribution sai mushi sai ka mushi wa'azi ko ka mushi campaign ko ka mushi karatu wannan baya cikin abin da malamai na magabata suka yi wato nasiha akai wallahi sun hana wannan wannan al'ajuri yana da tafi guda biyu da yayi akhlaqul ulama da kuma akhlaqu hawatul qur'an duk a ciki zaka ga yana yawan yana magana kan waɗannan abubuwa mutum ya saboda kawai Allah ta'ala ya bashi wani abu na ilimi kai da kake neman sakamakon ka wajen ubangiji ne za ka je wurin wani ba magana ne na wannan siyasa ya zo kawai ya ce shi kenan kamar ka juya akalan karatunka ko ƙur'aninka ko sunnanka ya zama kawai kana yi ma wani wancan a kai ba kika ba shine wajen ka tsaya kana mashi wani kamfen ba idan ya zaka mashi wani kamfen sai dai in yi abin ta shigo cikin dauran addini ana wani rigima tsakanin musulmai da wani ba musulmai ba to kaga yanzu wani abu ne ya shigo ciki yanzu siyasa ce amma wani abu ya shigo ciki yana nema ya ya zama barazana ga musulka addini wannan ba da yi laika amma haka nan kawai sun yi suna ta wato a mugun wasan su tsakanin su su da su yan siyasa misali kawai ka zo kuma ka koma kana ta jajaye wasu abubuwa wasu ayoyi da ka san ba haka suke ba wannan in ka yi saboda ka samu ladan ka ne to ka tabbatar wannan ladan in ka samu a duniya ubangiji kuma zai sa ka dawo da shi wallahi sai ya kona mutum haka don haka ubangiji ya faɗa duk wanda ya zama ya je ya sai da iliminsa ko kuma ya je yana yin wasu abubuwa saboda ce kare ne ya daga sai mutane guda uku da za a rura wuta da su in tashin kiyama Allah ta'ala ya tsare sarka ba malami bane wanda zai je wajen wato da kafafuwa sai yana tattakawa zuwa wajen mawadata saboda ya samu su abubuwa na duniyar su kuma kamar yadda na faɗa wani lokaci shedan na ba mutum zaman kasa irin wannan abubuwa mutum ne sai ya kasance shi ce a shi bidan Allah ke yi ai dole a je ta tare da waɗannan mutane a zo na a gaya musu addini amma idan ka je ka ce to ka tsaya ka bari sai bayan isha ka kwanta ka je ka tambayi zuciyanka ka ci ka ɓanɓashi zuciyanka in ya ɓanɓashi zuciyan shi da gaske zai ga akwai shakawa kafiya a ciki ya ce kawai yanzu da zan je kawai haka in yi in takana zuwa abuja in dawo bai ban komi ba zan kara zuwa gobe to shi haka ba dan Allah ake ba eh ba dan Allah ake ba in dan Allah ake yi zaka ji imamu imamun nawawi imamun nawawi haka yaje yana ya rubuta wa'azi ya gaya ba Allah bibir kan tsadan abubuwa kan zalunci da ake kan waye kan waye kan waye ya gaya mishi Allah bibir haka ya dawo mishi da wasu maganganu mara sadaki sai sai ya ƙara bashi wasu wani wata wasiƙa ya aika mishi ce da an gaya maka za mu ga maka abin da kake so ka je ba ka ga ba magana in ta kama ka je ka je ka same shi amma ka je ka gaya mishi maganar da ya kamata bai da cikin jihadi ba kalmatu haqqin inda sultanin jahil shi ne magana na gaskiya a wajen mugun shugaba ka je ka gaya mishi amma ba kawai ka je ka in ka je ka san akwai kana bukata ka cika maka dawo ka duba ka ga ka duba ga dan da wani lokaci za ka ana ba da wasu labarai ko ba wasu labarai ma sun da albai ilimi ka ji wasu wasu abubuwa manya sai ai malam wani da malam wani ko mai wa'azi wani kan ce malam inda bai zama jagora a wannan bangaren ba a ce da aka je kaza aka je kaza da aka je aka bayar ma sai da aka zo ana rigima wajen rabu ai wannan ba wannan wani irin wato wato kaskanci ne aka jama addini aka wannan kaskanci ne a zahir bibir hatta wato lokacin da zai koma ga Allah gaba zai koma ga Allah ya mujahidi ne ya ji ya yake ta amma hatta wannan fitan da aka yi sai ta samu da annabi annabi ya ma jawo shi ya ma bar mashi kasansa yace ba zai ƙara zama shi a kasan ba daga baya an ce ya ce bai ƙara dawowa ba mutakar wannan shine shugaba saboda an ce ba da wata fatawa ya ce shi ba daidai bane wannan fatawa yace ba zai bayar ba daga nan kuma yi addu'a daga bashiyar shi shugaba sannan daga baya ya dawo imamun dawo saraka malami malamai ya kamata duk mai wa'azi zama da majini da labarin da yake da yake ya zama wata shahararre a wajen shagari ana yana cewa da zarar ya ji sallama malabar gumi shugaban shi zai faɗi malabar gumin nan abokinsa ne da malabar gumi da shagari da su malabar kano sun san juna sosai suna tsammanin ma sun yi aiki tare in ba manta ba amma tun da wannan ya je malanta wannan ya je wata siyasarsa wannan ya je tuke nan to kaga ba yanzu ba zai haɗu ba yi saboda wannan siyasar ba ana yin ta zalla ta addini bace to kuma shi malami ba zai yi kashe zaka shiga kawai kana samun compromise a rayuwarka ba gaskiya eh ka san wannan wani zaka ce ai malamai ku zo ku shiga ku shiga a an ga da da rimsa riza in ba rimsa riza ya mutu kaga sai a dinga dan wato jefa dan waki in an je a dan amu a dawo in an je a dan dawo amma ba ka ce a shiga tsundun mai wa'azi ba to wa zai yi ba ba da yi kenan ya ce in ya ji ba da hukum ya zo to ya san wata magana ce babba kuma an zo a gaya mashi gaskiya ne ba wai ana kawaici ba gaskiya kawai za a gaya mashi daga cikin daga cikin wato shugabin malamai da duk ɗaliban ilimi wanda idan aka samu malami ya tara idan irin wannan sufofi to ya kamata a mushi biyayya shine a samu malamin tawalu malamin tawalu tawalu yana daga cikin ado ga malami abin da ya sa malami ya kamata ya zama tawalu saboda abin da ubangiji ya azurta shi da shi ko ɗalibin ilimi babu irin wannan ni'ima a duniya saboda haka to shi kuma abin da zai sakan kama ubangiji shine ya zo ya nuna nuna ga mutane cewa wannan ni'imar ba wai Allah ta'ala ya bashi ne inna ma utitu ala ilmi ba irin wannan ne fada ba eh ba wai Allah ya bashi saboda ilimi wani iyawa shi ko wani abu duk ba wannan ne ba saboda akwai wanda yake gwanin cewa akwai wanda yake kashe kuɗi akwai wanda yake himma baya ma ya bacci yana sai sami ilimin da Allah bai bashi ba amma kai ya zaɗe ka ya baka to ta kaga dole ya kamata kana huda da mutane mutane su rika jin kanshin cewa baka dage musu kai wannan sifa ce ta malami malami ya kamata a same shi da wannan al-fudayl ibn iyad kamar yadda yake cin al-faqih wal mutafaqih da kuma akhlaqul ulama na ajuri yake cewa Allah yuhibbu al-alim al-mutawadi' Allah yana son malami mai tawalu wa yubghidu al-alim al-jabbar ba kuma ya son malami mai girman kai wa man tawada'a lillahi warathahu Allahu al-hikma duk malamin da zaka ganshi yana yawan yin ba mutane tawalu to sai ka same shi ubangiji ya kimsa mishi hikima a magaganin sa da fatawoyin sa da kuma yadda ke fahimtar addini dama fa sha'anin fa ilimi na addini fa ba fa tarin katu ne ba tarin katu sun shi tarin bayanai amma ka samu tawfiki ya zama duk abubuwa ka sa tafiya daidai wannan kuma ga wanda ka tarihi a ubangiji ne ta yadda za ka samu wannan shi takawa in ka yi takawa ka yi tawalu ka yi ikhlasi shi kenan ubangiji sai ya baka in kuma mutum ya zama wato ba ya gane abubuwa sosai zai zama kamar shaidani shaidan shi ma diya da wannan bayanan ba yanzu akwai wani ba'aje za mu shaidan wanda bai taba ji ba babu ya taba ji bal shi akwai abin da ma shi ra'ayin aini ne ya in aljanna ce misali kaga ya taba kyawagi a ciki amma mu sai da babu mu sai da labari aka babu kuka imani amma shi ba ba zai ba ma ba zai ce ba bai imani ba ai dole ya saka wannan abun kawai akwai shi akwai aljanna ibnu tamiya yana cewa a malaman ilimi wanda suke ilimi mai amfani duk yayin da malami ya ƙara ilimi alamar cewa wa'adan ilimin sa na karuwa shi duk yayin da ya ƙara ilimi za ka ga shi kuma yana ƙara tawadu yanzu ya san ubangiji yana ba shi sai usai imomi ne ni'ima ne bayan ni'ima to abinda zai yi shine ina ubangiji kuma shi ba komai bane wannan tawfiqi ne na ubangiji a wannan kuma ma da ce wannan izdadu lillahi tawadu'an wa khashyatan wa inkisaran wa hullan ibnu rajab ke faɗan wannan magana yana ƙara ilimi suna ƙara ilimi malamai na Allah suna ƙara samun tawalu da wato haiba ma ubangiji tsoron ubangiji da kuma wato jayuwa da kuma kaskanta kaskanta kansu gaba ga ubangijinsu abu tamima ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani yana cewa kana yanbaghi lil alimi an yad'a at-turaba ala ra'si tawadu'an lillah yace hakki ne ga malami ya kamata malami ya sanya ƙasa a kansa saboda ya ubangiji tawalu saboda abinda ubangiji ya bashi ta ni'ima wato shi shi malami in ya zama ba ya tawalu to ilimin ne da ya kamata ya isa da yake lalata shi ba shi kuma abin da ya kamata ya fahimta na addini ba zai gane ba wasu abubuwa da ya kamata a ce yana musu hukunci musamman annawazil to tun da yana da girman kai ubangiji ba zai bace ya kimsa musu wannan hikimar da zai gane ba amma in yana tawalu sai kaga ya zo ya faɗa magana wasu na ta mamaki wai ya aka ya gane haka shi ma bai san ya aka ya gane ba abinda kawai san yana yin tawalu da tsoron ubangiji da kuma jayewa za ga ubangiji da kuma neman ubangiji ya mushi shauki ibnu taymiya ibnu taymiya da dama wani lokaci idan ya ga wata matsala ta ta masa a wato wuya matsala ta ilimi to shi ke nan sai ya je ya sanya goshinsa kusan ba inda ya kai goshin gidi ba a wurin ɗan adam zai sanya goshinsa ma ubangiji yana cewa ya ubangiji da ya sanar da annan muhammad sanar da ni ba ya ubangiji da ya ganar da annabi suleiman ni ma ganar da ni ya ce daga nan kawai sai ga ubangiji ya bulbulo mu hanyoyi na ni'ima da hikima da abubuwa iri to wanda haka ya kamata a samu malami amma duk malami da aka samu shi har wato al'umma sun gane cewa idan ya zo ya ɗago sandansa ya ɗago rawaninsa kuma wato shi baya sa kanka kasa sai dai kaka ta sama aka alamar liman kai kenan in ya ga mutane sai ir hadahu lin nas wala tasair hadaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha yana tafiya kaman wani wato basaraki kaga wannan gaskiya in a dabi'a ne wannan sai kokari in haka dabi'a sai yake yana dan ragewa amma ba dabi'a bane shi ta sannu yayi makansa to wannan gaskiya yana daga cikin sunan ubangiji da ubangiji kuma zai yana azaba kan wannan dan da girman sha'ani da kuma kasaita wannan sifa ce ta ubangiji manzo ubangiji yana cewa duk wanda ya jayayya da shi kan wannan sifofi guda biyu to shi kenan zai jefa shi a cikin kansa haka ya tabbata a cikin hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qatada ibn da'amat as-sadusi yana cewa yace man ufiya malan aw jamalan wa thiyaban wa ilman thumma lam yatawada kana alayhi wa malan yawm alqiyamah duk wanda ubangiji ya bashi dukiya ya bashi kyau na halitta ya bashi kayan sawa ya bashi ilimi wanda ya wanda ya ya hoda na abu da aka faɗa kuma bai taba yi wa ubangiji tawali'u ba to ubangiji wannan abun nima da ubangiji ya bashi ya zama shi nauyi na zafi kiyama saboda haka duk abin da ubangiji ya baka ilimi saboda galibi ilimi malamai su ne suke ba jagora ga dukkan cewa muka mutan dana kan ilimi amma ba haka ba ubangiji cewa ya thumma la tus'alna yawma idhin 'anil na'im duk wata ni'ima da ubangiji ya baka zai tambaye ka kan wannan to mutakar ya baka wannan ni'imar amma ka rika daga ma mutane kanka kana ganin su busi ba to wannan hanya ce da wato da zaka sanya ubangiji in aka aka mu tsakaninka da tsakaninka da shi wato haduwa ba za ta yi kyau ba Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin abin da malamai suke cewa alamomin ɗalibin ilimi ko malami ya kamata ya baya baya da waɗannan abubuwa saboda da suke kore tawalin ko da na cewa tawalin amma in suka cika yawa ko wanda za su kore mai tawalin shi ne wato kasatu da'awi alfarika daga malami ba zai yayin da zai zauna babu abin da yake so sai dai ya dinga koda kansa kaga wannan babu tawalin malamai na kirki ba sa in ana magana ita za ga malamanmu na gida ta algafa ta malin sai almajiri shi ya fi sanya shi zama almajirinsa ba ya sanya ka ringa wani daga shi sadaqi yayin da aka zo majalisi aka zo ana ta bashi waje amma shi zai samu dan wani waje a can baya baya ko tare da wannan wasu miskilai haka ya ci gaba da zama wannan kuma wannan dabi'a ce ta manzon Allah dabi'a ce ta manzon Allah baya yin wani abin da zai zama ya tarabbu'i ba sa rasa habbai shi da yake ga ga kyau ga kuma wato halittar ubangiji ya masa ga kuma annabtar ubangiji ya bashi ga kuma wato fifiko da ubangiji ya bashi kala kala daga cikin abubuwan da malamai suke cewa ya kamata ake gane malami cewa wannan malamin yana da bayan tabalu saboda ka a risance fatawoyinsa saboda zai kai mutum zuwa ga halaka shine a same shi mutum ne banda yawan da'awa cewa shi ya haddace kaza ya haddace kaza da lambar su da baye da kaza da kaza da kaza banda wannan da'awar sai ka same shi kuma mutum ne mai gaggawa da an yi magana kawai wasu abubuwa ne suka faru bai ga ban fahimta ba sai ka ga ya fito yana cewa to kaza da kaza sun faru a dole mu san yi magana mu a matsayin ku matsayin mu na malaman dole mu tattauna kan wannan abu wannan abubuwan da suke faruwa kan tsadar rayuwa kan kaza je abu ya faru je an yi an yi an yi gobara akan tabbari wannan na kawo misali ne kawai daga kawai sai ya fito ce bari ya tattauna akan ta balai ba ta wannan irin irin wannan abubuwan in ya kamata shi magana sukan yi amma ba wai komai suna yi duk kamar cewa su ne ma dole su ne authority in ba a zo wajen su ba ma abin ba zai yi ba wannan shi yasa na ga wasu daga cikin masu wa'azin yan siyasa na raina su saboda abu ne ta faru baka san hawa baka san sauka ba kawai jiya ka gani a labari kuma yau ka fito a wurin wa'azinka da safe ko da yamma ka ce bari muka yi magana kai ma ai ka san komi na ka san komi shi ke ka fara magana kuma kai magana da yake akwai jahilci a ciki ba san komai a kansa sai ka yayin da shi wanda wanda ya san abu shi shugaba misali ko dan siyasa biya da intelligence form duk rahoton abu yana hannunsa ya ji kana magana ya sani kana magana ya jahilci kaga wannan babu abin da ke kawo sai rashin tawalu ka yarda cewa ba komai zaka sani ba kai ba ka yarda cewa wani abu sai an gaya maka an sadura ka a hanya wanda ka rabewa a ciki wanda ya kamata a rika kulawa duk wani agashiya da irin wannan dabi'u to a gaskiya abubuwa ne da ya kamata in da wanda suke yake jin magana su a mushi magana saboda bar waɗannan ɗabi'u kuma a yi kafa kafa da mai irin wannan ɗabi'a duk wanda aka gashi shi mutum ne mai yawan kamba kumbura kanshi komai shi ya sa baki yanzu nan abu zai faru yanzu za a gani in ma ba ranar ranar wa'azinsa ba ne to yana nan a cikin gidansa zai a falansa zai ɗauko wata babban tamara nan kawai ya ce da shi jawabi zai jawabi kuma babu ilimi a kansa wannan babu yadda za a ce malami malami dole zama yana da shiru a ta abu a ta abu ya shiru ne saboda bai saboda bai kan furta abu ba Allah ta'ala ya daga cikin alama na malami yana wato gyara ta fuskar tawalinsa shi riya da wani mai matawa ya zo masa kawai sai sun fuka shi ce kawai kai wa irin faɗa wani bangare na rashin kyautawa kai wa irin kaza ne baka sai da lokacin hutawa na ne ba baka sai da lokacin iyali na bane a akwai mace tsakanin wanda ya zo neman ilimi da wanda ya zo neman fatawa kaga wanda ya zo neman fatawa ba yi da bambanci da mai bukata a bandaki ba ruwan shi ya maka daki ko bai maka daki ba tun da kai kasa kanka a wannan malantar idan ba ka san abu ko ka shawaya in da ka riga ka dauka to abu gani naka cewa kai ba irin mutum ne kai ba ka san kaza bane idan fatawa ce ya zo ne ma kan ba abin da ke bukata ne ba wanda kana yi cewa to ai wannan kai yanzu ka bari yanzu ba lokacin wani abu bane ya zo yana neman wani abubuwa da yana bukatar sai an yi bahasi kuma kai ka san bai da wani alaka da abu a lokacin amma yanzu ya zo yana cewa ya je ya yi kaza da kaza yanzu ramadana akwai azumi ko ba azumi ka san ya rufe wannan wannan ka ce ko ka mai da shi malamai ba sa mai da mai fatawa suna mai da ɗalibi wani lokaci da ya zo neman ilimi amma mai fatawa ba sa mai da shi saboda ba a san me ya tuko shi ba wani ya zo wato irin wato yana cikin bangare na rayuwa ko mutuwa ce yanzu idan ka bashi fatawa ko ba aka ce ba malami sai kai kuma ka ga fice tafi ko kuma ka ce a kawai tafi abin sa ka ka fate damun da kai ba kada kaza ne lokacin iyali na a a lokacin da'awan ka tafi iyalin ka da'awan ka tafi kowa ta bi ka kai kanka a rayuwarka wannan duk da ka zaɓa kanka a wannan abu rayuwarka ya fi wannan saboda haka dole ka gabatar da shi in dai har riga ka ɗauka ka ya shi ko kuma ka ce to ko zai yi kaza kaza kaza ka lashe shi ka mishi magana mai daga mai dadi haka kace manzo Allah ya faɗa mutane sun suna so su tafiya ita buka ba su da bai da abin da zai ba su sai musu magana mai dadi to haka ake yi amma ba ka ce kawai tafiya ba ka wuce ba kan ka sace bugun waya wannan ba daidai ne ba har ko da jafai aka maka wato ya zama maka wasu abubuwa rashin kyautawa sai ka hakura ka jare shi haka ka zaka wannan wannan sana'a eh ka duba gani a ina harkar duniya muna muna da irin wannan hakurin yanzu na ɗan siyasa in yau ya zo wucewa mu jefe shi kwata gobe zai dawo saboda ya san ya san bai zo ya lallashe mu za mu zaɓi shi ba amma gobe zai dawo sai dai lokacin da ya samu kuma ya magana ya mana abin da zai mana amma dai ya zo wucewa ku samu kwata ku jefa mushi ko ku zazzage shi wallahi gobe zai dawo to sai mai wasi dan ne mai wasi ya kamata ya kula da waɗannan abubuwan kwarai da gaske akwai abin da akwai abin da wato ibn ibn hibban ya rika faɗa game tawalu maganganu masu da masu dadi bari da dan kamar wasu daga ciki mana yace daga min at-tawadi annahu idza ra'a akbara minhu tawada'a lahu daga cikin tawalu na malami ko mai hankali wanda yana magana ma masu hankali ne gabaki daya shine idan ya ga wanda ya girme shi sai ya zama ya zama wato ya kaskanta gare shi wato kai zama ba wai kaskanci irin kaskanci da ake ubangiji ba wato sai zama ya santa kansa kasan wani malamin ubangiji ya bashi ilimi sai ga kuma ya zo wasu shekaru wasu haife shi ko wasu mai jiga da shi yana kuma ɗage musu kai to kai awa kuma ba ubangiji ya baka ba kai ma to shi ne ke cewa sai ya mishi tawalu wa qala sai sabaqani ila al-islam to ai ba komai dai wannan nan da ya girme ni ya riga ni ya riga ni wato aiki a musulunci yana da riga ya musulunci ba da cewa idara asghara minhu in ya ga wanda kuma ya girme shi kala sai ce sabaqtuhu bi dhunubi sai ce ai na riga shi da zunubi wato haka ce na ne hankali zai zai zai wato girman kai kuma ya gaskiya ne mai shekaru ya riga shi ga musulunci dan haka ya fara saurara mishi wanda kuma ka girme shi ai kai wasu zunubai da shi bai taba yi a lokacin ba ai ka ka ka ka zama tsakanin da shi babu babu girman kai fa idara ha man huwa na malam ce fa idza ra'a man huwa talibul kamar ya dan bace amma idan abin da yake magana idan ya in ya sami wanda yake wato sa'ar sa'ar sa ne sai shi to sai shi to wannan aboki ne na tsammanin wannan shi da karin da ibnu hibban da ban dako shi ba waya daga cikin abubuwa da malamai ke faɗa game tabaluru ya kamata a samu malami da shi akwai abubuwa da yawa wataƙila saboda lokaci za mu abin tabalu abin da yake haifarwa a wata sakamakonsa shi ne ba malami shi ne kaga ana sansa ana kuma ya tsina tawansa mutakar mutum yana ɗage mutane kai ya da kuma hanyar da zai ma kan shi rigima yi da mutane mutane in sun gashi za su ringa yi da shi za su ringa zama sun tsare shi amma malami kuma kaga da kake hajjaka na wajen jama'a kaga dole kai tawalu in ka tawalu saboda su soka in su soka kuma za su soka tawanka wannan shi yasa zaka ga wasu cikin malamai wani ya musu karbuwa saboda duk yadda wato wani mai matsalar ran tambaya yayi saboda yau ba sa haushi zai ga sun dan danna zuciyarsu ba ba su sa haushi bane wanda gidan kare a cikin kuɗa da shi ne da kullum ga yana ya ja haushi amma zaka ga in sha nan a da'awa ce saboda da'awa yanzu yana yi ma ubangiji ne to kuma kaga yanzu sai ya tabalu a sai zama wato baya wato dake mutane mutane kai daga cikin dalilin abubuwa da ake ya kamata a sami malami da shi sufa ta bakwai shine malami ko yaushe ya da al-i'tirafu bil khata'i wa ruku' ila sawab duk malami idan ka same shi mutum ne mai yawan yayi kuskure ce na yi kuskure kuma ya koma zuwa gare ni to ka zama kana da ki da wani malamin ya ga maka mashi da amma da malamin da yake na kiya shi idan an ce kai kuskure ce shi idan ka kuskure ai baya kuskure shi ko kuma ya kawo wani abin da ce shi ba zai kuskure ba to wanda ko ka mushi wato da'a za ka yi daga bayan shi dan da'a ya kamata wato a samu malami yayin da ya samu wani abu wanda yake kuskure ne to ya dawo daga wani kuskure ya koma zuwa gare ne wannan shi ne abin da ya kamata imam malik yana yawan cewa a cikin tambayar da ake masa la adri ni ba sani ba akwai wani wanda yake yayi ya dubo gari wa wurin imam malik ya tambaye shi wasu kan wasu matsaloli wanda idan mu yanzu yanzu wani zai karambare ya ce ga ra'ayinsa imam malik ya dan shiru haka dai sai ka ba sani ba je kai wannan matsalolin da a ce ma kai baka sani ba ita eh gaje kace ni ba sani ba to wannan haka kawata malami la azri ta zama ado a bakin sa da an yi magana da ya ji a tawaje ai shubha shubha yace to wallahi alam a dai bari ra'ayi mutike wannan kaga alama cewa ba wai ba wai magana san zuciya yake faɗa muke yana zuwa ne ya karanto in ya karanto sai ya zo ya gaya abin da yana yana cikin addini shine yanzu yake faɗa a ibn taymiya yana cewa wa taqallu insani min qawli ila qawli li ajli ma tabayyana lahu min al-haqqi malami ko mutum a same ya bar wata magana zuwa ga wata magana saboda abin da ya bayyana mashi na gaskiya huwa mahmudu wani abu ne da ya kamata a yabe shi sai ka malami aka ja imamu ahmad sai ka ja da fatawa wurin guda uku yau ya ce kaza gobe ya ce kaza wani sai ce ai wani din kwamba kwamba ne a ilimi ne imam malik ya ga ya da fatawa biyu shi ma uku imam shafi ya da wani da fatawa da ake cewa qadim da jadid qadim ka mai je masar jadid ba ya je masar fatawa ne kan abu daya ilimi ya karu da haka zo da kai ma ku dauka ta karu don ga malami yana cewa wai shi tun da yake shekara ashirin yana wazi bai taɓa yi wato cewa shi ya yi da dama wata matawa ba ko bai taɓa kansa gyara ba to wannan gaskiya akwai tantaman wato iliminsa wata ila ba ilimin nasa yake yi ba kawai yana faɗan abin da yake son ya faɗa ne ba malami da Allah aha ai malami da Allah zai wuya kaga ya ce ya zama wato shakundum ibnu taymiya duk da wato abin da yadda ubangiji ya masa ya masa wato baiwa da bai malamai da yawa ba a wannan al'umma amma shi ma ana samun suka gajin bangare da ne canza kaza yana ganin kaza kaza kaza kaza ne sai daga baya sai canza mata masa ya dawo abin da ke daidai saboda kaga balle kuma wanda yake shi yanzu ya fara karanta ilimi ko dai ɗalibin ilimi ko wai ma kai ɗalibin ilimin ba amma dai ubangiji ya sanya tun da dai jama'a yanzu ba a kashin ake sosai ba ana bukata a yi wa'azi dole ya Allah ya rushe wa'azi da kusa daga ganin cewa shi yanzu ya kai alhali ko bai kai ko ina ba in ana maganar malamai a lokacin da akwai malamai ba shi wannan bai kuma zai sabati ba in ai sabati sai a sa wato hannu a kai daga cikin dalil a wato sifofi na takwas na malamai shine duk malamin da ya kamata ka mushi da'a shine ka za ka same shi yana girmama nassin qur'ani da sunna duk malami da za ka same shi shi zai zo ya gaba maka wa'azi sai ka je ka tambaye kanka wai shi malam malamin da zai wa'azin nan me na karu da shi sai da ka ji kawai ka ce na karu da kalansa ne da kalansa ba qur'ani ba sunna ba to wallahi wannan ba malami ne ba dole ya zama yana girma qur'ani da sunna kuma duk yayin da aka musu qur'ani da sunna za ga ya ya wato ladabi za ka ya san cewa yanzu abin da aka kawo shi an kawo shari'a ne shi yanzu abin da ke kai na ra'ayi ne sai aka diya yanda aka samu malami aikin shi kenan zuwa wato barin ra'ayinsa yana koma zuwa ga Qur'ani da Sunna to wannan yana cewa malami na Allah yana tsoron haɗuwar shi da Ubangiji Imam Malik yana cewa inna ma ana bashar ni dan adam ne ukhdi wa usib ina dacewa ina yin kuskure fanzuru ra'yi ra'ayi ku rika bincike kan ra'ayi na fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunna fa khudhu abin da ya dace da Qur'ani da Sunna ku amsa wa ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunna fatruku abin da bai dace da Qur'ani da Sunna wata ko bashi wannan haka al-qadi ya kawo a cikin tartibul madarik yake rubuta daga Ma'an ibn Isa al-Tabbah daga Imam Malik wannan kuma haka ya tawaturi zuwa ga Abu Hanifa zuwa ga Imam Shafi zuwa ga Ahmad zuwa ga Ishaq da dukkan malamai na al'umma babban fatawarsu shine ra'ayinsu ba shine addini ba ra'ayinsu ba shine addini ba addini shine Qur'ani shine Sunna amma ra'ayi su suna shifta wato suna yin wato a ƙarin bayani ne suna tafsiri ne na Qur'ani da Sunna bi yayin da malami ya zama ra'ayinsa ita ce a bar bi ba a bar sunna a bar Qur'ani kuma yana shaida ta wannan abin to ka tabbatar wannan malamin ba malami na Allah ba bai kamata kana tsayawa kana shagatar da kanka mutu ga akwai malami na Allah kana sauraron shi ba sai za ka hada da wanda ke cewa shi da wanda ya gan shi da wanda bayan yin jira sa su zai shiga aljanna yanzu wannan yana jiran wannan su kenan ina aka ce ko ba za Allah ake so kawai da ana san shi an daurin sansa na ɗabi'a ba soyayya ta ibada ba ba za soyayya shi iri biyu ne akwai soyayya da za a yi masa ta ibada wannan ita ce abin yabo amma dan kana son magana ta ɗabi'a kawai dan shi bulalabi ne kawai bulalabi ne sai kana son sa a dan dai kawai ka taba haduwa da shi ka shi ka gashi wato kyakkyawan halittar ubangiji sai kana son sa wannan ba wai ba za a wani bai kan wannan ba saboda kowa mana wannan kowa yadda ya dauka mace kyakkyawa kowa yadda ya ga wani na kyakkyawa zai so shi amma sai ta addini shine ka je kana san mazana saboda abu da ya sada ka da shi na addinin musulunci kana san saboda ceto da zai maka kana san shi saboda abin da ya koya maka da wato haske na shirya da ya kawo maka to wannan shine soyayya ta addini to ko manzo Allah soyayya ta ɗabi'a kadai wannan zai wannan rufin kamar ta farko ka ce ba kawai kai sashi kawai kake yi soyayya Allah ba ta addini ba wannan ba za ta maka wani amfani ko yi ba soyayya za ta maka amfani ta manzo Allah shi soyayya ta addini eh to shi ma a di yayin da wato zaka zama an kawo maka wani abu na nasi alama abin da kake bukata shine nasin ya tabbata kuma dalilin nasin haka yake haka yake niki tabbas in yana nan kawai zaka turu shi na bar wannan na bu nasi wannan shi ne abu da ya dace amma a kawo ka ga malam ya yi ayar kawo an zo har ma masu yin wa'azi sun gane cewa da ya zama da wara ayar kawo yake yi ya dage an gaya mushi wani wani ya ce wannan kaza kuskure da amma ya dage kawai da ra'ayi yanzu ka ga wannan ba wai addini yake ba kuma idan ka cika mushi biyayya zaka je zai je kai ka hawo yaro ka sani ba Allah ya tsare mu daga cikin sofi na malamai na gari shine izharul jiddiyya wal huzni wal ghadab inda al maw'ida malamai na Allah ba sa zuwa suna wa'azi suna wasanni eh wannan kuma ya kamata a rika ganewa akwai wasu malamai za ka ji sun shahara da comedy wannan wallahi ba malamai ne wanda ya kamata abin da suke yi ko da dai malamai ne amma dai wani abin da suke ba daidai ne ba ba daidai bane malami na Allah ba ka zuwa wurin wa'azi ka zama kawai ba a gane dai ba a gane wato yaushe ne kake da serious ka zama wato da gaske kake abin yaushe ne da warkinka dole ya zama abin da ya fi yawa a tare da kai shi ne gaske ba warki ba jiddiya ba zama kai malam da an kawo ai malam mai wasan nan wato kaga wato an fi sani ga rafa ke wani kuma bai zama ba ta bai zama hanya ta malamai na gari ba maza Allah in yana huduba in yana huduba za ka gani wato idansa ya kada wani lokaci jannayan sun fito kamar yadda mutum mai fushi saboda a lokacin yana faɗa ne kan wasu abubuwa a daina mai wa'azi dole gama da wannan zama kai ba aikin ka kenan ka ja kaza kai waka ka kyalkace dariya dama irin dariya ma idan aikin malamai ne ka ja ja ja ja ja irin wannan galibi ba aikin ba kuro mazala baya baya wannan ka haka halin ina yin tabassum ne in abun ya ba shi awa ya musa ya yi farin ciki sai a ga hakoransa baki daya kuma in an gama kuma sai ya rubi amma baya ka ji an ce mazala ya ce kyal kyal kyal kyal kyal saboda yayin da daga cikin malamai yake tambaya to wai sa mazala baya yin wani kyal kyal din ne su aikar wadi yayin da ka ga mutum na kyal kyal kyal kyal to ke ta gani yake dariya wani abu ne ya zo wani sai ya zo kamar zai fashi sai kyalkyala dariya a wani ne ya zo ya gani ya makara bai je yi ba amma ka je ba kawai sai kyalkyalkyal ya keta ce eh galibi kyalkyalkyal keta ce da kuma masa ɗabi'a dai amma dai muna maganar galibi ne mazala kuma baya bai cika yi musu a wannan ba bai cika yi musu wato raha ba sai abin da ke na gaskiya mazala zai raha raha ne na gaskiya ke yi rika bar wacce ta zo tana cewa wato tsohuwa ce mazala ce mata ai tsohuwa bai shiga aljanna ba a raha ya mata amma kuma gaskiya ya faɗa ita ba ta shiga aljanna a wani wata kuta kudin nan ba ina ba ta ba za a ji daɗi ba ai dole a zo sai an yi gyara ta an yi waye an yi waye kaga gaskiya faɗa to malami ya kamata ya zama kama da manzon Allah a irin wannan babu ya zama diya yayin da zai wa'azi akwai jiddiya cewa babu wato babu warki gaske ne a tare da shi sabanin masu yin wa'azi ya turmi ko masu yin wa'azi ya kusasu masu ba da wato dararraku ya zama ba ka gane ma wanne me ya gaskiya ta me ba gaskiya ba ko ga wani kawai aikinsa kenan ba da labari wani ba malami ne na kirki ba gaskiya kuma galibi za ka ga in an zo wurin wa'azin ana gasa bambancewa ne tsakanin meye gaskiya meye leda me kuma warkin in aka zo abin da ake tunawa shine wato wannan shi darafin da yake sawa wanda kuma wannan ba daidai bane amfanin haka shine wato saboda shi ma malami ya kiyaye maka sa haiban ilimin sa sanan kuma yayin da yanzu zai bada fatawa ya zama ba a kake shi da wasa ba yanzu idan malami ya zama aikin shi kenan yin wasanni da rarrafu kaza kaza kaza kaza kaza tsoron da zai da gaske na ba da fadawa sai a ce sai wani ya rage abin da wasa in kana bukatan ka fahimci tukar example na wannan abin ka samu wanda ya fi wasa kuma ka ga yayin da ya bada umarni da yara za ga yara kawai sun ba su rage shi ma wani aiwa ne kaza kaza kaza amma aka samu wani da shi da gaske ne a san ba wani bai wani yace tashi ku je ku je makaranta za ka daga abuja sun tafi to masu wa'azi ma su ma kamar yaran ne ai afwan masu jama'a da amawa kai da kake musu wa'azi su ma kamar yaran ne in ka kana musu wa'azi ba su gane cewa kai gaske ne ko wargi ba za su dace ka kawo wasa kake yi a wani abin da kake ba daidai kake ba ka sa amma kamar yadda na faɗa wasu za ka ga ɗabi'a su a wurin ba'azin su ne da rabu da ba'a da wato cin dunduniyar wasu ma ko a kawo wani a musu isgilanci isgilanci da malami malami da isgilanci sai ya kawo wani abu ya ce mai kaza ko da kun saba da shi ko ka ɗauko jira wani saka zaga ko ka ɗauko na a can ka ce tsohon bari ɗin wannan ka zaga wannan abin da zai jawo maka inda wannan mutumin zai karɓi gaskiya amma ko da ya karɓi gaskiya daga wajenka ran da aka sake dawo shi wannan magana da ka faɗa a kansa sai ya jawo shi to mu kuma zala baya haka baya yin wannan kawai ka ce ai a je a ce ai wani wani mai kalaban jan hula mai kaza mai irin wannan kaza mai dingina wando mai ko mai dingine wato yanayin haɓar malmalin shi kaza irin wannan saboda ka mishi ingilanci yi wannan ba daidai ne ba malami baya yin wannan daga cikin abin da wato ake rubuta daga malamai ake rubuta daga umar tsakafaf umar na cewa man kasura za man kasura za bahkatan kallat haibatu man kasura bahikuhu man kasura bahikuhu duk wanda wato da rayuwar shi sai cika yawa ko da ma ba malami bane kallat haibatu to kwajin shi zata zama ta yi kasa wa man mazaha duk wanda zama aikin sa kenan ba a da da wato raha da waye ta da rafu istukhiffa bihi to za a mai da shi ba kuma kowa ba in yi magana ba za a ɗauki shi da muhimmanci ba wa man akthara min shay'in urifa bihi wanda kuma ya zama ya nace ma abu ya zama aiki sa kenan kaza kaza kaza to da wannan abun da za a sufanta shi saboda haka abin da ya kamata mai wa'azi ya zama in zai yi wasu wasanni dole sai dan wasanni amma wanda yawa malami sa cewa idan malami zai wa'azi ya zama zai da dan uwansa ɗaliban ilimi kaga wannan sun su za su gane ka sun gane cewa abin da kake dake da shi amma yayin da ka fito waje to a same ka kana da haiba ka da gajini ba kuma a same ka kaje san wancan ka tafa da shi ba wancan kayi kaza wancan kayi kyalkyala dariya wancan kayi kaza ba a samu wani ma yana abin nan daga cikin malamai da hadisi akwai wanda ko gudu aka malami da hadisi kai shi anya wannan ma za a karba hadisin sa ko kuma aka ji yana yin wasu abubuwa haka da amawa ke yi ko yana yin yana waƙoƙin sa da sauransu ina haka wannan ba ya laifi ne ba amma yana ga muku sai malamai hadisi akwai wanda suke kyawun irin irin waɗannan abubuwa saboda saboda haiba kwarjin da ake bukatar a sami malami da shi daga cikin wato sufofin malamai na goma shine wato ya zama aikinsa dare da rana da aka fi saninsa da shi shine hidima mai ilimi mutukar mutum baya wasu iliminsa to watan wata rana zai fara wasu maganganu da yake akan jahilci ne wannan kuma a rubuce yake amma in ya zama aikinsa kenan wasa kansa ko ta hanyar koyarwa ko kuma ta hanyar rubuce-rubuce to wannan ba za a gabayan shi ba sai dai shi ya gabayan mutane ko ana cewa ana jiran a gabayan shi ba za a gabayan shi ba tabbas eh saboda to ai kai da za a gabayan shi ko yana wasa kanshi ilimi sai da wafi kamar yadda aka san imani riga tana tsufa to ilimi ma yana tsufa idan ka bari baka zama ka daure din kanka tun shekara ashirin da kai karatu har yanzu ka zo kana ci a lokacin bukanta to za ka zo ka ga kawai kan ana wasu maganganu kai ba ka gane ina ka rusa saboda mai saboda ka zauna ba ka ci ba ka karatu to wannan kuma shi kashi wannan amfanin malami zama aikin sa kenan karantarwa ko da karantarwa a rubuce ko a magance kaga mai da lokacin da zai je na kaskata ilimin sa zuwa ga wani yan siyasa ko ba su duk malam za ka aikin sa kenan yawon gari kaza gobe suna gari kaza da an yi magana ce shi da awaki in ka tambaye shi kuma kake katarwa bai da bai da dalibai to me kake yi kenan kuma kana san wasu duk kowa kuma su kuma zuwa wajenka shi kuma daga cikin hanyar da malami ke samun nasara a fitawansa Allah ke kin samu shi kima shine zama ya da gogayya da mutane gogayya da mutane kuma shine zama da kwantar da su kai kuma ba ka kwantar da kowa kaga wanda ba za a samu haka ba galibi galibi wanda za ku gani al'umma suna nuna su da hannuwa daga cikin masu wa'azi in kuje za ku kai ba su karantarwa eh yawo kawai suke yi haka sai dauke da kyan hutu amma ba a karantar ba ba a tsayawa a karantar eh mu a Najeriya mu yanzu tunda ilimi yayi kasa ba a rubutu amma ka tsaya ka karantar ma ko shi wanda ba a ce gobe kana da ahwaji ba wurin wani ba to kana da ahwaji ba saboda haka awa 24 ko awa ɗaya baka samu na karatu ba haka wanda zai zo ba a sati haka yanzu a wata haka yanzu a wata shida haka za zo a shekara ɗaya wato a shekara ɗaya ga baki ɗaya ba ka da lokacin karatu da karantarwa kuma ka ce kai malami ne kuma kana son a koma wajen ka wurin fatawa to kaga wannan in ka in kuma ce cewa wannan malamin shi da ma ga irin salansa kenan to wannan ku rinka tada da wansa saboda in ya faɗa fatawa to ba to zai iya kai zai iya wato yin bindiga ba sani ba wata fatawa ce bai ban al'ajabi amma zai faɗe ta bai kuma san wato a da abin da ya faɗa jahilci ne ba shi na tsammanin ilimi ne daga cikin sifar da ya kamata a samu malami da ita na sha ɗaya wanda in an samu wannan ya kamata a yi maza maza a fasa biyayya in kuma ba a samu ba to a ringa ɗaya da shi shi da ihtiramul ulama a samu malami yana girma yan uwansa malamai ko masu wa'azi ɗalibin ilimi duk wanda kaga ya raina malamai saboda ai ka ruba gani duk masu sana'a iri da ya kuma ba su raina juna ba wai dole a ce wani wani shi yayin da yake sana'a nasa shi bayan musu kurakurai ba amma ba ganin da ka ba su raina juna sun san girmansa sun san kadarinsa amma kashe malanta zai ka zo ka raina wani kuma malami yana wa'azi yana rike maka wani aiki ayan an ce kai ka je wajen kai ka wazan ba za ka iya ba kai ma saboda wani wani na Kano wani na Lagos wani na Saudiya wani kai za ka iya ko ina ne amma dai shi ma dan lungun da yake ubangiji ya sanya a ranke rayuwa yana ba da ba da gudunmuwarsa yake baka girmama shi kada wato wulakanta shi kuma ka tabbatar ba wai wani mata yake zuwa ba ba wai da'iya ne zuwa ga bid'a ba a'a shi ma dai sunna yake yi Qur'ani ne da sunna din amma dai baka san saboda kawai wani abu da ya hada ku ba iya zama anguwa ba ko zama anguwa tana kawo rigimu zama anguwa ce ko zama wani yaranta da kuka yi da can an tafi dan bayan gari kaza kaza abu ya hada ku na rigima ko an je yan lokacin da ake irin shiga rafin nan ya ja maka ruwa ka sha da haka tun daga nan ba ku shi to kaga wanzu wannan a ai ba za ka shigo da shi a harkar ilimi malanta ba dan ya zama malami ce wai ba ka san shi ba za ka jira shi ba wannan ba cin abin da ya kamata a yi saboda haka duk yayin da kaga malami baya jiran ba yan uwansa malamai ya zama tsakanin shi da malamai sai dai zagi ba kuma laifin su yi kamushi na addini ba laifin su kamushi kawai personal to wannan gaskiya a wato baya baya da fitoyinsa kuma da'a yi mashi da'a ba koyaushe ba sai da yayin da ya ga maka ma'ruf in ya ga maka wani abu da ka tabbatar gaskiya ne ka amsa saboda baya da ka iya kamar yadda maza ya ce sadaka ka huwa ka bubu shaidan ne ya baya gaskiya amma maka da shi ne shi ma sai ka ce da kai gaskiya mata wannan naka amma da wannan dabi'a da kake da shi ubangiji baya san shi sai kamata ya zama an samu malami baya ganin wato darajar ɗan uwan shi malamai ba imamu malik ibn dinar al-basri yana cewa kafal mar'i sharran Allah ya kuna salihan wa huwa yaqa'u bis salihina wato ya isa mutum a wajen sharri ya zama shi ba mutumin kirki bane a lokacin da yake cin dunduniyar mutanen mutanen kirki bai zama mutumin kirki ba kai a lokacin da kai ka samu malamai yan uwanka ya zama kawai zage su kai kake yi da ɗaya musu albarka da an yi magana su ce ai wani a yi kaza ai da ilimi tafi da shi kawai kaza kaza kaza kaza a abin da yake yin ba a yi rago ne duk ka zage shi yana kuma iya abin da zai iya kenan zai iya ne wani ma a gani shi ne kai wani kaza kazar ba wani shi in yayi kaza kaza zai yi shi lafiya da haka ba zai kaza kaza irin naka ba da lafiyar sharabu iya abin da zai iya yake yi zai dauko abin da zai iya bane dole malamai su dinga girin majunan su kuma dole a rika wato takazan kwarai da gaske wajen yawan saken harshe wajen zargi akwai a daidai wannan gaban akwai waɗanda za a ga yanzu sun fito da sunan wa'azi sunan nasiha za a ga suna bin malamai manya da aka san wato kokarin su a addini aka san jajircewa su a sunna ba suka tsaya kan wannan malaman su bu zo da irin abin da wannan malaman suka zo da shi ba amma kuma suna son sauke wannan malaman daga a daina sauraron su baki daya a nan kano ba akwai irin waɗannan cikin hotoro da sauransu wanda ga an da kisi ba jafar an da kisi malam albani zariya da sauransu waɗanda yanzu in ka zo kasa wani ma zai ce ma ba taɓa yin suna waɗannan mutane haka wani ya ce daga cikin ce waɗannan ma musu ba ya ba ya ganin masu taɓa yin suna wasu abubuwa na abin da yake istihadi zai iya shiga ciki wato abin da a wancan lokaci suka faɗa wasu fitowoyi kai baka baka mara a lokacin ba lokacin ma kai ta hasan ka kawai kake yi baka ba shi ga ilimin ba su shine malami a lokacin sun faɗa su fitowoyi kuma ka zo kana tushe musu to ka dana ma kuskure aka yi ba zaka zo ka gyara amma ka zo ka ce wani gurbu a wajen sauraron su ko hatta wanda ba tare bai tare da aƙida mutanen nan sun kace wannan ba sa sunna ba ba sai da ba da ka jawo wani ma jami'a oke mai wa'azin sunan nan haka za ka da ka faɗa albani zan za ce a oke mai wa'azin sunan nan da aka ce an kai shi a wuri kaza haka za ka kai da ka zo ka ce ba ai ba ta sunna ba wannan in zalunci ne to kaga wannan yana nuna cewa shi wannan mai faɗin wannan magana to shi bai gabatar waɗannan sun gabatar sun yi rayuwarsu sun ta yi albarka kuma sun tafi to wannan na kawo misali saboda kawai abin da za a gane da kuma akwai su hayyar to haka kuma za a shiga cikin manya-manyan malamai da aka samu sun yi hidima sun yi hidima ma addini sai ka ce malam wani kawai ai na ai wannan ma ka amma dai na shiga da tafan sa daina kaza a daina kaza wani kaza ina ai mutu hadisi ne wani ai ai kuzuri ne wani kaza wani kaza wani kaza duk wannan ya daga cikin abubuwa ba laifi bane idan malam ya kuskure ka fito ka faɗi ta hanyar ta dace amma idan ka san cewa mutum ne wanda yake ka san agalabu wato ahwali ya tare da sunna ba za ka rika nemi shi baki daya ba wanda ba ya cikin ɗabi'a ta malamai ɗabi'a kuma ta masu wato masu masu ilimi amma kai wani ya ce wai dace da tabashi ba bai ma taba yin ba ko sun da kun da ba bai taba yin ba ko yanzu an kallo aka ce da mutum na za ku kaje shi sunan ko bid'a amma ya fita ce shi ai ba za taba yin sunan ba ba irin zalunci ne na dan gurbi wannan banda wannan akwai malamai da yawa za ka gani irin su abu abu zakal kuwaini irin su aliyu halabi sai kawai su ce waɗannan so da wasu abubuwa da suke tuhumar su da su a daina kafin tafa su amma daina sauraron su kamar da suke cewa daina sauraron sun ma jafa wasu saboda akwai zagi a wa'azinsu akwai kaza akwai kaza akwai kaza dole ya daga cikin abubuwan da yake duk wanda yake ya shiga ilimi da gaske ba zai kawo waɗannan shirman ba da wannan shirme sunansa wanda ya shiga ilimi da gaske ba wai da ba yana zuwa da yana kai da wasu abubuwa ba dan da yawa su in an da muke sauraron su zaka ji ba mutum ba wai yana shiga cikin ilimi ne da zirgi ba kwafe-kwafe kawai zai je kawai zai ci faɗa ya sa faɗa shi ba amma wanda yake shiga cikin ilimi da gaske ya zama wato ba a rasa irin waɗannan abubuwa wanda an dansa ko da ma waɗannan ma malaman sunna ne to ibn taymiya shi da masa akwai da asha'ira ne ba akwai al-hafiz alali ya da kitabul marasil ya da littafi da yayi nazmul fara'id liman damanahu hadith bin dai ibn al-fawaid al-alai al-ash'ari ne amma tare da haka dalibin ibn taymiya ne dalibin ibn taymiya ne kuma kuma bai taba cewa zai kore shi daga ɗaliban daga cikin daga ɗaliban sa ba an saba aqida ibnu taymiya yayi hobbasa wajen rage da wannan aqida ko aqidan amma kuma wannan ya daga cikin wanda ya shiga cikin wasu abubuwa a kowa sai dai wato daidai da yanda ya samu kansa da kuma yanayin jawi da ya samu kansa kamar shi guri kan wasu abubuwa kada ka gaba wai kowa ne za ka ga idan ko da ma zai da wasu abubuwa da ba daidai ba za ka zo ka ce ka za ka lalata shi baki da za ku ga a nan a wannan majalisun namu raddi na muka magazali abu hamid al-ghazali raddi na muka masa mun mace raddi da yawa ne ba san adadi ba amma mun tabbace muka malami ba ko mu ce ka a daina ma dubai ta masa sai da mu ce wasu abubuwa ba a yi hankali me ta maru da yira mun sha mushi raddi a nan ma kwan wato wataƙila kafin ya zaura mu sha raddi a wani kuskure da ya mabala a wurin amma mun ce ka a duba ta maru da nasa shi ilimi sunansa ilimi mutum na da ilimi kuma yana fa'ida da al'umma kamar shi fa'ida da al'umma abin da yake kai ko da bid'a ce kai wa'azi ka ce wannan bid'a ce kai ka kira in ya zama bannan shi yarin jaye wato yarin jaye alherinsa sai ka tabi amma yana da wasu alherai kan wasu abubuwa da yake far'iyya ne a zo a tarihi mu matasa yanzu ba su da aiki sai waɗannan abubuwan yanzu an daina karatu baki daya mutum bin sun daina karatu in kana magana da ɗalib da su za ga wato mutum baya gane ma kan masa da can mansa wato bai gane damar abu a ilimin to kaga wannan wani irin abu ne wannan suna cewa suna cewa a irin sabu zakal kuma yi ba daina katil ta basko ba san shi wannan ya yana yana katil sosai abu zakal huwaini ya da al-ghawth al-makdud ghawth al-makdud bi takhrij ahadith muntaqa ibn jarud waye aiki irin wannan to ka kawo kai ka aiki irin wannan sai mu daina kanta nashi ban abu zakal yana da kashful mahbub kashful mahbub bi thubuti hadith at-tasbit 'inda al-wudu waye la walta irin wannan in kace a bashi wanda kake yi alhalabi yana da littafi da yayi da yawa yana da littafi da yayi a rauf fi kuma fi kuma siyam sabt a raufin nazar nake tsammani fi kuma siyam sabt da ire iren waɗannan abubuwa da malamai suka yi Usman Jafar Usman Albani Zari a nan alheran su ana faɗan maka ba za ka iya ma kwatantawa ba dan daga cikin alheran za ka ga mutum mutum shi a ce yayi wannan alheran ya an dasa kaza an dasa kaza an dasa kaza mana ba gumi kalmar gumiya da baka isa a najeriya ba ka ce za ka shi dawa ba da wato ba a cikin remansa ba tamma cewa aka yi bayan wasu kurakure ya da wasu abubuwan da malamai sun masa gyara daga cikin abubuwan da ake masa gyara shine inkarin dawo annabi isa amma an taba cewa wannan an yaki da mutunci an yi kaza an yi kaza an yi kaza yadda su yanzu matasa sai su wannan shi ke da cewa yanzu matasa mu yanzu suratan malaman malaman su da yake sun san darajar malamai sai suka girmama shi suka gyara mashi kuskuren shi ba amma mu yanzu malami ya yi kuskure ba za ka zo ka gyara ba kai kuma kana sun za ka yi zagi to ba mutum ba zai albarka ba ba yadda za a yi albarka kawai zan malaman ka da ta hanyar suka hafinci addini wani za a gani hatta yi usulubin man jafar gabatar wasa jinkitar wasa irin na man jafar ne amma kuma wani kuma wannan irin wannan usulubin zai zage shi wanda maka tasiri irin wannan wajen wajen a wa'azinka da komai naka Allah ta ya kyauta yaya wuri ba ga mun tsaya a nan saboda wani abu ne da yanzu a wannan saha ta da'awa tana mu shi man tuwa bariya ta dame mu wasu matasa sun fito a rasa ya za a yi da su ba laifi bane wasu abubuwan da kura kure ka zo ka gyara dama sha'anin addini haka yake shehu usman na cewa shi dai ne da kake gani kamar wato albarkar kasa ne so da dama wani zai haka haka bai samu komi ba kai ka haka baka yi nisa ba ka samu kamar ruwa ce a rijiya wani sai an yi nisa wani ba a yi nisa ba a samu ya same ta to kai yayin da ubangiji ya haska maka samu sai ka gode ma ubangiji wanda ta maka ka ce Allah ta'ala ya karba musu abin da suka yi shikenan Allah ta'ala ya kyauta a akwai mangaru da yawa na malamai a gami da wannan babi amma bari in kawo mana magana ta Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi Amir yana cewa kanat al-arab taqulu idha kanat mahasin ar-rajul taghlibu masawi'ahu fadhalikum ar-rajul kamil laraba suna cewa ina aka samu mutum kyawawan ɗabi'arsa sun rinjayi muna ɗabi'arsa to wannan kammalalle ke mu dai a dai wa rayuwar mu dai wannan shine kammalalle dan ba za ka zai kasan masumi ba sai da akwai kurakurai wa idza kana mutaqaribain fa zalikum almutamasik in ya zama sun zama suna ɗan wato canjar ana nema a canjar sun yi kusa da juna za a ce wannan kamalle yana ɗan kurakuransa yana kuma yin wasu abubuwa masu daidai ko wata ta hala musa masik wa in katil masawi aktharu akthara min al mahasin fa dhalikum al mutahajjik amma aka sama muna na dabi'a sa sun fi ta wannan dabi'a wannan shine mai mai fajinci mai shiga cikin dokokin ubangiji da da kangara to kaga malami ne zama aikin sa kenan kira mutane zuwa ga alheri ka zo ka ce a kanan fara mutane ka ce a daina sauraron shi a daina kaza har ma ya ji haushi daina wazin aka haranta mutane ilimin sa wallahi za a shari'a da ubangiji ubangiji in ya zo ya tambaye wani malam bisa bi da'awa ba ya koyi ilimi ya ce saboda abin da kaza wane wane wane ya mun bi za ka mushi wannan wato garari ne kwarai da gaske mutum sai lalata aiki sa bai sani ba da suna kuma nasiha sai ibn musayyib yana cewa laysa min sharifin wala alimin wala dhi sultani illa wa fihi aibun laqut babu wani mai girman nasaba ko malami ko mai iko sai yana da aiki walakin minan nasi man la tubkaru uyubu sai dai daga cikin mutane akwai wanda ba ba ya yada ma aibin sa aibi ko da ya aibin ba ya hadawa wannan ibnu ahmad ibn hanbal ana ambatan Ibrahim ibn Fahman na ambani Ibrahim ibn Fahman yana da wasu abubuwa da yayi kurakurai ta fuskar aqida to amma kuma shi a nahiyar shi aka fi sani da mai da'awa zuwa ga ahlus sunna jama'a amma Imam Ahmad yana masa kara saboda wannan kurakun da aka samu bai sanya ya ce wannan a kore shi ga sunna ba mutum ko da baya kuskure ya ga wasu ya ce wannan ai kuskure a buru'a ba ba wanda ya ce ba za a yi kuskure ha a masayin ilmiya ba bangarori na aqida ana iya samun sakurakurai kuskure sun shi kuskure bangaren akida sun shigo bangaren bangaren wato furu'a na fito wanda da ana samu masalin ilmiya ko amaliya da ana samun kurakurai irin wannan lokacin lokacin da nasa da masha Allah akwai magana da ibnu taymiya wato ya ce man kana fadlu akthara min min naqsihi wahiba wahiba naqsuhu li fadli sai musulmi na cewa duk wanda falalansa ya zarce tawayansa to shi kenan a wannan falalar na ta cice shi daga wani tawayar na nasa sai ka zama ka cika masa ya zama kamalalle shi kusa mai tafiya shi ma yana da wasu maganganu yake wakar tafaka ahalus sunnati wal jama'a ala anna ulama al muslimina malamai na ahalus sunna sun yi ittifaqi cewa malaman musulmai la yajibu takfiruhum bi mujarrad al khata' al mahab bi halatta kawai kace kafirai ne ko mutai dan bid'a ne saboda kawai sun yi kuskure ba bal kullu ahadin yuqadu min qawlihi wa yutrak kawai dai aka bi cewa kowa ana daukan maganarsa kuma ana aje masa kayansa illa rasulullahi sai manzon Allah walisa kullu man yutrak ba'd man yutrak ba'd kalamihi li khada'in akhdahu yukaffar wa la yufassaq bal wa la yuqtab mutum yake cewa duk ba ma kowa ne wanda ya zama an bar magana saboda kuskure da yi ba yukaffar za a ce ya zama kafiri wala yufassaq ko a ce ya zama fasik ko kuma wala yu'akkar ko a ce ma shi wannan ma ya zama mai zulubi فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa daga cikin addu'a mu'minan nan shine karkar gemu yayin da muka yi kuskure ko kuma yayin da muka yi muka yi wato muka manta kuma Allah ta'ala ya faɗa ce yayi saboda haka malamai a da Allah kuma masu ɗaliban ilimi na Allah suna wato ƙwarar wato tsananin girma malamai irin uwansu da masu wazi yan uwansu ba sa zuwa da malami wai malama da ya kuskure malama da ya kuskure kawai ka zo ka zama katin kare shi da wato zargi ka zama wato kana nan fara mutane kana cewa ka ajiye sauraron sa alhali ka san cewa hatta wanda ka kake ma bai ma san ilimi ba in ka ce malam malam nan kaza ne zai ce maka a ai sunna yake yi a ai kitabul sunna yake faɗa ba kai ma kanka ga wato wanda bai san ilimi ba ya san wannan balle kai sadaka wato ba kowane kuskure bane kuma ake ma yada wani kuskure aka aka dan yau kau da kai saboda sha'anin wato daidai kamar yadda muka faɗa a wani abu ne wanda yake a aboye wani lokaci sai wanda ubangiji ya matauki iya ikhlasin ka iya tauhidin da ubangiji zai baka akwai magana na na al'ajurri bari mu koyi mu mu saka a ciki wannan wasu abubuwa ne duk da muka faɗa a baya abubuwan da muka faɗa guda 11 shine malam yanzu ya takaita mana su ya tuna mana to shine malam ce fa yanbaghi an yaj'al al-qur'an rabi'an rabi'an li qalbi da kamata duk wani malami duk wani masani qur'ani ko duk wanda ya san sunna ya zama ya mai da ƙur'ani ya zama damuna na zuciyarsa wa ya amuru bihi ma khariba min qalbihi kuma ya zama yana raya zuciyarsa da ƙur'ani abin da ya zama ya rushe a zuciyarsa rashin san wato da zikirin ubangiji bai so to da ƙur'ani sai ya raya zuciyarsa da wannan abubuwa ya ta'addau bi adabil qur'ani idan wasu abubuwa ne suka zo masa to yana ladatuwa da ladabin qur'ani ba a samu mutum ya harta qur'ani kuma in ya gaba kaka kuma kawai sai a je a same shi kawai ya harɗe kawai a yamdanta daga shi yana yi musu abubuwa da za ga kaban wasu daga cikin malamai da aka aka rinka faɗa su a baya baya a ce malami ne kuma kashi makaci qur'ani ya shahara amma ya sha ya sha yana sha sigari ko yana kaza ko ya ya zama yana barin gemu gemu irin na fasakan mutane ba ne wani in ba ku ba kai ka ci da ba mai kamata ka zama kai kama da irin waɗanda za zama ba ba irin hanya ka suka ɗauka ba malai ce wata khalaqa bi akhlaqin sharifa kuma ya kamata ya zama yana da dabi'u dabi'u masu kyau ya binu biha an sa'irin nashi yanzu zai zama ya bambanta sauran mutane mimman la yaqra'u alquran da wanda daga waɗanda su ba su kanta qur'ani da har zuwa inda malai ce fa awwalu ma yanbaghi lahu farko abin da kamata mai katin qur'ani ko wanda Allah ya bashi qur'ani ya zama yana da shi an ya an yasta'mila taqwallahi fi sirri wal alaniya ya zama ya alkinta takawa a cikin wato sarari da boye bi istimal war'i ya zama kuma mutum ta hanyar ai amfani da dan tseni fi maqami wajen abincin sa eh ba wai akwai da ake zuwa kamiya biya sai a ce to masu ne sai a ci kamiya biya wani wani je ka wani wani je amma karka ce kai kana wa'azi kuma ana kamiya biya a zo karka ce kai ma bari ka je ka ci gaba da samun wani abu jujjun mushi a eh kamar wasu tafi dai eh wannan kai mutawa albani aka ce aya wani aya kaza da kaza da kaza da kaza yace eh to ba akwai musulmi wanda ba na gargar ba na gargar sosai ba to su su je can su su yi amma kai ma na gargarin kai ka tsaya to wannan shine kamata malami shi ma ya rika yi ya zama wasu abubuwa ko da wato halal ne amma kuma yana da tsanzi ba a gani yana yi wa mashrabi da kuma abin shan sa wa malbasi da kuma kayan sawarsa wa maksabi da kuma inda zai samu kwadalan sa wa yakun basiran bi zamanihi wa fasadi ahli kuma ya zama mutum ne wanda ke da basira a game da zamaninsa da kuma bacin al'ummar da zamaninsa duk abin da ya ja mushi magana ko da halal ne to ba zai je ba yanzu dai ka san dai malami ya zama aikin ka kenan an za a inauguratin wani shugaba a ranka kawai yana kana hannun daman sa ana nan kawai zaka je ko wani a kwantar mutum na cewa duk wannan malami ba kaza kaza to ko halal ne ya kamata ka dai baya baya sai kai baya baya halal ne a wurinka in ka je ba ba laifi bane amma idan ka je da wani abu zai zama ya kankanta da iliminka kai kuma iliminka shi ya fi komi a rayuwanka mala ce in ta kallama idan zai magana ta kallama bi ilmin ya magana da ilimi wa idara al kalama sawaban kuma idara al kalama sawaban yayin da kuma ya ga magana magana ce ta dace wa in sakata in kuma ya shiru sakata bi ilmi zama shirin ta ma ilimi ce idan kana sukutu sawaban idan dai shirin shine abin da ya zama ya dace a lokacin qalil al khawfi fi ma la ya'ni malami kada dinga shiga da bakinsa koyaushe a ce abin da ba zai masa wani amfani ba yanzu ka zo wasu abubuwa da waɗannan mutane suke yi kullum yau an kawo wani polisi ko an kawo wani polisi mummuna irin sa wanda ya fi wannan ka ci gaba da shiga irin wannan kai da za ka haska mutane amma kuma ka ci gaba yawaita nana tashi wannan zai dinga kama wasu ciwuka ne gwara ka tsaya al'umma kurakuran su su daina ubangiji mu kuma muka roƙa Allah Allah ta ya mana magani ya kafu min lisani ashadda min ma yakhafu ala aduwi idan yana tsoron wato harshensa fiye da yadda yake tsoron wato makiyinsa khalilu dhahiki ko mai karshen dariya ko jiko malami ba same shi yana wani kyar dariya wurin wa'azi to akwai matsala wannan khalilu dhahiki fi ma yuhiku fihi nas aka abin da zai sa mutane shi dariya da su ya aqibati dhahiki saboda wato mummunan sakamakon dariya in sarrabi in surrabi shay'in yuwafiqu al-haqqa tabassama idan wani abu ya ba shi sha'awa ya ba shi farin ciki shi sai a ga shi ya burbushi ya karaful muzaha kuma a same shi baya yin irin raha ba a irin nan da wasu laga sirayi khafa min al-la'ib saboda ka samu wani tare da shi fa in mazaha in kuma zai yi wasa qala haqqan ya fada gaskiya basar wajhi kuma mai yawan bude fuskar sa kai zama ya ya takura fuskar sa kaga wani baya dariya a ka bude fuskar ka amma ba mai dariya ba kuma tsayyibal kalami mai magana mai daɗi la yamdahu nafsahu bima fihi ko da yana da wata ni'ima to baya yaban kansa ba kai ma laysa fihi balle kuma je da wani abu da ma bai bai ce yayi shi abin da Allah ya bashi to shi baya yaban kansa da shi balle kuma je yaba abin da ma shi ba mai da shi ba bai ya san bai abu ce kawai a ai ni nayi kaza wannan niyya da ta abin da ba da ya ba ta yi haka ba lokaci ya lokaci ya sai mu sai mu dakata amma dai magana dai karshe ne kawai la yaktabu ahadan malami baya baya tsegumi eh ba kawai ka zo wani wa'azi kana tsebun wani malami dan wanka ka tsebun wasu daga cikin wanda ba wasa wurin ba a wala ya yahqiru ahada kuma baya kaskata kowa wala yasubba ahada kuma baya zagi wasu daga cikin malamai masu wa'azi ba wajen wani ya zage sai kita to ni ake gwada ma zagi ni ma fa na iya zagi wato a wurin zai zagin kenan shi ake gwada ma zagi to me kake faɗa kenan wato kaga za ka rama kenan wato in an shi ma a wurin da lokacin zai tsaye burule ya faɗa a'a sai ka bari sai ka je inda kwadin da ba wurin wa'azin ba in an maka zalunci gaba sai ka yi kwadon kwacin wannan amma wajen wa'azi a wanda ya kamata ya shi wala ya subbu ahadan hasada eh kan ja'al alqur'ana wa sunna wal fiqha dalilahu ila kulli khuluqin hasanin wa tabibin kuma ya sanya qur'ani da sunna da fiqhu shine suke masa jagora akan dukkan wani wasu dabi'unsa kyawawa hafizan li jami'i jawarihi amma nabi anhu yana kiyaye gababusa daga duka abin da aka hana sadaka baya zuwa wajen tuhuma wa in masha in ya tafiya masha bi ilmi zai tafiya ne da ilimi wa in qa'ada kuma zai zauna ne qa'ada bi ilmi zai zauna da ilimi la yajhalu baya wauta fa in juhila alaihi idan aka masa wauta haluma sai ya haƙuri wanda kaga shine malaman wato dabi'a na malamai amma kaga duk wanda kaga an dan an mishi wani wauta shi ma yazo yana yin wauta fiye da wannan kaga yanzu ya zama abinda su jahiliya suke yi alala yajhalu alaina faraja halu fawqa jahal jahilina ba mai mana wauta zai masa wutan fiye da wutan da ya mana malami baya yin wannan ai ko da wani ya ya faɗa abin da kike so ya faɗa a kanka to wannan ya ya more rabu da shi kawai za a je madakata kai cigaba da wazin wannan shine abin da ya dace maza Allah an zage shi an yi kaza ka taba ya mira ramawa bai rama ba amma kuma ya daina wa'azin bai daina ba wa'azin shi ke bada wuce to za a ci gaba eh an ce malama ku mi rashin sa'a makarantar shan abakar ku mi rashin sa'a ba fara mi sa'a ba rashin sa'a amma kuma ba daina sa'a ba an daina sa'a ba ba daina ba mana ce wala ya zulimu fa in zulima afa baya zalunci idan aka mishi zalunci sai ya hakuri wala la ta akallu qur'ana ko baya ci da ci da qur'anin sa wala yuhibbu an tuqda lahu lahu bihi alhawaid wannan mun karanta a baya duk ya daga cikin abinda malam ya faɗa al-ajurri game da abinda ya kamata a same sa malamai makaranta qur'ani makaranta sunna wannan wato na tabbatar ko anan muka za ku san cewa sana'a ta ba ta ka akwai yara to kuma wallahi wanda ya tara shi yanda ka tara waɗannan sufofi kacan katance tafi a maka biyayya in baka tara su ba to kuma gwargwadon da baka tara ba gwargwadon yadda za a dinga dan ciccire wasu abubuwa da bai kwata maka biyayya amma kai abin kai na malami malamu abin da arabai masu jin malamai ko da malami bai tara waɗannan abubuwan ba amma mutuka abin da ya gaya mana gaskiya faɗa mana sai ba an sa ma'arufi sunansa amma dai ba san ya cancanta shi a mashi biyayyan ba sai dai dai ya faɗi gaskiya amma don bai zo da sufofi da ya kamata a mashi biyayya ba akwai abubuwa insha Allah amma dai zamu dakata a nan akwai yanayin mu'amalar malamai da kuma mahukunta wanda shi kadai ya rage mana sai su mu shiga mahukunta mu ji abin da wasu daga cikin malamai suke faɗa a kansu abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sa albarka a ilimin mu Allah ya sa ikhlasi a cikin ilimin mu Allah ta'ala ya kimsa mana hikima a cikin abin da muke yin wa'azi da shi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh